الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يدع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haɗuwa a wannan yammaci na asabar a yau muna 22 ga wata na rashab shekara ta 1445 wanda ya dace wa hukun watan biyu miladiya na 2024 darasi na 32 a cikin littafin hirasatul aqida za mu tashi safaha ta 129 kenan bayan mun kammala magana akan babi da malam yake magana akan cewa iya daga cikin kage-kage waɗanda ma'abuta bin son zuciya da bid'a suke yi akan waɗanda suke mabiya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam malam ya ambata mana wasu ababe guda biyar a can ƙarshe ke cewa liza najiduhum a'li ahlal ahwa malai ce saboda haka za mu samu ma'abuta bin son zuciya yaqifuna inda shawadhil mawaqif wal aqwal wal ara'i li ba'd al muntasibin lis salaf min al ulama wa ghayr al ulama فيجعلونها حصولا ويرمون بها السلف بعامة ويقدحون في عقيدتهم ومنهجهم اعتمادا على هذه الزلات والأخلاق mutumin da yake ma'abucin bin son zuciya zai aibanta mabiya sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a dalilin da wani kuskure da wani daga cikinsu zai aikata maimakin ya kalli wannan mutumin a karan kanshi shi kadai ya aibanta shi ko ya mushi nasiha kuna makamancin wannan ba zai yi wannan ba sai zamanto tahiyyace gaba kiɗe zai rushe to malike cewa wa hadha ma sa'azkuru namazijun minhu fil mabhath tali malice zai ambata mana wasu abubuwa waɗanda suke kage-kage ne na ma'abuta bin son zuciya akan ahlus sunna a wannan mabahasi wanda yake tahe wanda shi yake safaha ta 129 malin ya mushi matashiya da cewa الوقيعة في السلف من أصول أهل الأهواء وسماتهم الوقعية شين عيبا تاوى شين شتم الناس وذكرهم بالسوء كعيبا تمتنكو كزاجيشي ko kai ambaton shi amma ambaton muna to malaci irin waɗannan kalmomi na muzantawa akan magabata na kwarai yin irin wannan min usuli ahlil ahwa'i wa simatihim yana daga cikin asali daga cikin usul na ma'abuta bin son zuciya sai su aibanta tun daga sahabbai kenan saboda duk abin da za a ce sahabi ne ya ce kaga wannan abin sai zama to an samu shi alamar tambaya ko shakka to wannan shine ma'abuta bin son zuciya salansu mala ya ce wa simatihim sima shine alama da alama mutumin da yake bin son zuciya mutumin da yake aibanta waɗanda suke na baya lasiya masu habbai to kaga idan ɗan bid'an da ko kuma mabucin bin son zuciyar da zai rushe sahabbai kaga ya rushe addinin nan ka tokan bai bar komi ba to idan zaman to haka ne ɗabi'a shi kuma to wannan kage-kage zai yi ta ƙirƙira yana ɗora waɗannan suke sahabban ne ko kuma da suke malaman da suke nagari wanda suke na Allah shine malai ce min muftarayati ahli al-ahwa'i wal bid'i wal iftiraqi ala salaf iya daga cikin kage-kagen ma'abuta bin son zuciya da bid'a da son raba kan jama'a wanda suke yi akan magabata na kwarai lamzu salafi lamzu shine zumbe a rika nuna mutum da baki to suna nuna su ai suna nuna ahlul hadisi wa sunna suna nuna ba abuta bin hadisi da sunna wa ta'ayyirihim da aibanta su idan ka ce ayyara shay yani ka aibanta abu a kalli mutum aibanta shi ko a kalli tahiyya a karan kanta aibanta ta wa sabbihim haka kuma da zagi wani lokaci za ka ji ana zagi wani ɗanye ma wani lokaci za yi wa bugdihim sannan kuma da kiyayya da suke nunawa malai ce an ba'adihim ko kuma wasu daga cikin ma'abuta bin son zuciya ɗabi'a su kenan aibantawa zagi wannan kiyayya wa ramyihim bil alqabi al mushina sannan za su rika jihon magabata na kwarai bil alqabi da laqaba al mushina waɗanda zai tasgarantar da su idan ka ce almushina yani al'alƙaddaha abinda zai kama ka wani tasgaro ko cikas to waɗannan ma'abuta bin sun zuciya halin su kenan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa idza marru bihim yataghamazun haka idan suka zo wucewa wajen ma'abuta wanda suke ma'abuta bin sun zuciya za a rika nuna su ana cewa inna haula ila dhaluna ai waɗannan batattu ne da kuke ganin su kaga za a maka suna za a aibanta ka wani zai zage ka ma idan abin ya mushi zahi saboda za ka iya fahimta wasu lokaci wani ya ɗauki caji a dalilin cewa an bayyana karantarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ga cewa wasu maslahan shi za su rushe malai cewa izharu ma ya dullu ala bugdihim lahum da bayyana wasu abubuwan da suke nuni akan kyamatan magabata ma'abuta sunna ma'abuta hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa mujanabatihim wa mujanabatihim lahum wali sabilihim sannan kuma da nisantan magabatan nan wali sabilihim kuma da nisantan hanyarsu wace hanya ce ta magabatan nan ita ce sabilul mu'minina ita ce hanya ta masu imani مالتي فكل طائفة من أهل الأهواء تلقب أهل السنة أهل السنة بباطل دكا وتقنجيا دكساني ما أبوتيا صنزوتيا ما أبوتيا بدعة تزاك سامتنا ما ما أبوتا بمن زن الله صلى الله عليه وسلم لكبي لكبيكم ونديكي نبنزا مثالي مالتي فالرافضة إذا كانوا يكيرا وافر سوني وأن سكي 'yan shi'a wanda suke bin ƙasar iran a yau masu zagin abubakar da umar da usmanu da aisha da sauran sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ka ɗauki waɗannan tusammi suna ma ahalus sunna sunan cewa tusammi ahalar sunna annawasib suna kira su da suna annawasib ko kuma ka ce annasiba annasiba an yi bayanin shi anan su ne suwa su ne waɗanda suke kyamar aliyu ibn abi talibin ko kuma ka ce masu kyamar iyalin gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga sura wafil haka suke cewa an hana aliyu ya yi jagoranci bayan mutuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ɗora abubakar bayan abubakar ma aka ɗora umar bayan umar ma aka ɗora usmanu suna ga cewa wannan jagorancin da aka yi gaba ki ɗaya abu ne wanda yake ba akan daidai ba kuma zalunci ne ga aliyu alu suna suka ce musu a'a dalilai na addini sun yi nuni akan haka dalili na farko abubakar siddiq radiyallahu anhu manzala salasala ya yi ishara da dama akan cewa ya jagoranci al'umma a lokacin da manzala baya nan wani lokaci ya jagoranci al'umma ana sallah manzala salasala ya shigo masallaci mutane suka fahimci manzala ya shigo suka rika ma abubakar ishara da nuni akan cewa manzala ya shigo abubakar ya yi bayan manzala salasala ya jagorance su sannan lokacin da baya da lahiya manzala sallallahu alaihi wasallam me yake cewa Aisha muru ababakrin falyusalli bin nas aw liyusalli bin nas a umurci Abubakar yawa mutane sallah me yake nuni akan yana nuni cewa ya zama khalifan shi idan baya nan mutane kowa ya tilla kofa a cikin a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga gidanka in zaka huto ko daga angoka an kafa so daga arewa sai kai kofa wani daga gusun wani daga yamma wani daga gabas manzo Allah ya ce a toshe kowace kofa in banda kofa Abubakar waɗannan duka ya aballahu illa ababakrin wal mu'minun lalle ubangiji subhanahu wataala yayi nuni akan ta Abubakar zai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana ishara kuma da yawa bayan shi sahabbai suka suka tattaro akan wa Umar mazalla yace la tajtami'u ummati ala dalal al'ummata ba ta haduwa akan bata sahabban kuma da suke faɗa ke magana wa har Aliyu yana cikin su kai da kake cewa an zalunce shi ma yana cikin waɗanda suka yarda Umar ya jagoranci suka yarda Usmanu yayi sannan bayan Usmanu kuma musulmai a lokacin sahabbai suka hada akan Aliyu ibn Abi Talib to waɗannan nawasib masu aibanta sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su waɗannan cikas da suke da game da abin da ya shahi addini ya yi na mutumin da yake kahuri ƙarara yanzu mutumin da yake kahuri da ƙarara kasan maƙiyinka ne ba wani raba ɗaya biyu shi kuma wannan yana cikin addini kuma yana da'awar addinin bal hasali har zai iya tsangwamarka amma kuma addini ne ke rushewa me yasa munafiki ke da wahala har al'amari saboda idan kuka haɗu lahiya launi in kuka juya baya kuma an sa akwai matsala yace inna sharran nasi man yakshuli hina yalqani wa in ghibtu shatamani yace mafi sharrin mutane mutumin da zai rika watsa haƙura in ya haɗu da ni amma daga lokacin da baya da baya kuma ya rika aibarta ni yana zaki na to waɗannan arrawafid ko arrafida suna ma ahlus sunna bayani akan ci ai su ne annawasib makiya iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga magana malam ta hutu fa kullu qa'ifatin min ahli albid'i tulaqibu ahli sunnati bi batil kaga ar-rafida ahli albid'i ba buta bid'a ne mi suke ma ahli sunna suna suna kiransu da suna annawasib kuma wannan zai dori saman karin magana da aka karanta wancan satin ramatni bida'iha wan sallat su ne suke aibanta ko suke kyamar iyalin gidan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama saboda ka ɗauki ahalus sunna ya yarda da abubakar ya yarda da umar ya yarda da usmanu ya yarda da aliyu duk wani sahabin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ahalus sunna ya yarda da shi amma ɗan shi aha bal hasa ɗan ɗaiɗaiku ne kaɗan daga cikin sahabbai da suka tsira sauran suka ce duk sun yi diddaba manzan Allah ya mutu subhanallah wannan akwai aibantawa ga manzalla sallallahu alaihi wasallam kuma da ma da'awar gabaki daya an aiko mafi alherin annabawa akbaru shakhsiyatin fi tarihi duniya sannan kuma ka ce duk gwagwarmayar da yi kawai mutuwan shi yake da wahala da matan shi da kowa da kowa da duk wasu abokan shi na kusa sai ka ce ai duk sun yi da sun bar tahiyyar shi wannan cin zarafi ne ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam maliki ta li'annahum la yaquluna fi alil baiti me yasa ka suka ce ma ahlus sunna nawasib su ɗan shi'a saboda ahlus sunna ba sa wuce gona da iri akan iyalin gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanda manzo Allah yayi bayani yanda addini yayi bayani daidai ne suke tsayawa shi kuma ɗan shi'a ba a cikin dawaif na ɗan shi'a ko suka ce aliyu suka ce Allah ne to me saura kuma kafirci ya kare maliki cewa kama taf'alur rafida kamar yadda rawafir suke aikatawa mi suke aikatawa ai suna yin yaquluna fi ali baitin nabi sallallahu alaihi wasallam su suna wuce gona da iri maliki kama sayati kamar yadda bayani akan haka zai zo so da yawa irin waɗannan matsaloli na abin da ya shahi guluwi akan abu ko akan malin ko akan wata tahiya ko akan wasu mutane da addini ya yarda su shi addinin ne ya hudu maka wane da wane da wane a matsayin a girmama su haka ne ko? to don ba za ka takaita ba akan karantarwar addini wajen girmama wannan mutum sai zama to a kai ka ba wuce addinin kayi gaba shi kenan ka ɓace dawa imtihan ne wa ikhtibar al'amarin imani da aikin gaba ki ɗaya jarrabawa ce sai ka ce tsaya daidai na sai ka ce a haba kamar wane ya tsaya a ce kaza kawai sai ka wuce in ka wuce da shi kenan ka ɓace kai ba to waɗannan mutane abinda suka yi kenan mali ce wa yu'ayyirunahum suna aibanta ahlus sunna bil jumhur li'annahum akthariya suna cewa gama garin mutane shine jumhur suna cewa gama gari me yasa wai li'annahum akthariya fi waqti zuhuri fi waqti zuhuri rafi a lokacin da bayyanan rafidanci ya zo tsakanin waɗanda suke ahalus sunna wanda suke kan daidai da waɗannan 'yan bid'a wanda suke rawafi su suka yawa ahalus sunna suka yawa sai suke ce musu jumhur li'annahum aktsariya fi waqti zuhuri ar-rafd mal yace wa li'anna ar-rafida kuma sannan su waɗannan rawafid din masu aibanta sahabbai yanzuruna ila ahli ahli sunnati nazaratan duniyatan wal izdira suna kallon ahli sunna nazara kallo irin na duniya yani kasa kasa kamar kallo na reni wal izdira da walakantarwa ka rena mutum ka walakantar kana ga wanda ba kowa bane shi wannan abin da ɗan shi'a suke yi wa ahalus sunna kenan kuma har a yau har a yau a dalilin wasu abubuwa na insaniya abin insaniya ma'ana ɗan adamtakan ɗin ɗadam kula da haƙƙin ɗadam da sauransu wani sai ya hurka haman ya aibanta addinin ka cokam a kai a iran ta yi kaza ta yi kaza ta yi saudiya me dai ta yi saudiya shattana ma bai na tsara wasu rayya waɗannan mutane suke yi wa addini hidima tsayin daka kuma tsakaninsu da Allah wani al'amarin da ya shayi siyasa kamar za ka ana rawajawa za a buɗe gidan giya na harko a ma'aikatan diplomasiya a ƙasar saudiya wane ne bbc haula yi kazzabi ne kuma banda irin waɗannan tawafi hikin ba abinda suke kuzuzutawa ayyukan alherin da ake babu su kowa ya yi shuru amma aiki wanda yake na banna daya in ya hoto sai a rika kururuta shi ana kuzuzuta shi ana yada shi a duniya har a sa maka mi a sa maka kyamusu malike cewa wal wal qadariyya kaga yanzu ya ambata mana yan bid'a na farko sune ar-rafida masu aibanta sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan shi'a yace kaga abin da suke cewa ahlus sunna suna kira su da sunan nawasib walƙadariya ya ce haka kuma za ka samu ɗa'ifa ta ƙadariya su ma ɗan bid'an ne dai wanda suna laƙaba wa ahalus sunna laƙabi na banza to san mi ahalus sunnati mujabbira suna kira ahalus sunna wai da mujabbira wanda sun an ɗora wa mutane aikin tilas ɗan ɗora tilas me ma'ana haka li'annahum yusbituna al-qadara saboda ahalus sunna sun ce sun yarda da ƙadara khairihi wa sharrihi min Allah ta'ala alherin shi da sabanin alherin duka daga Allah subhanahu wa ta'ala wa yaquluna bi umumi ilmi Allah ta'ala wa qadrihi wa mashi'atihi ahlus sunna suna fada suna karawa cewa ilimin ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hade waɗannan gabaki ɗayan khairihi wa sharrihi sannan kuma a cikin dukkan al'amuran akwai kudura ta ubangiji kuma akwai ganin daman Allah ya suka ce wa ahadul ahwa'i yusammuna ithbatal qadri jabaran su kuma mabuta bin sun zuciya bi suke tabbatar da cewa Allah tabbatar da qadar qaddara ta alheri ko ta sharri sai su ce ai wannan tilashi ne an tilasta wa mutane cewa su yi kaza kuma dan me za a kama su laihin kaza qadariya kenan sai suka ce ahlus sunna sune sune ne sune jabariya ko mushabbira wannan kaga shi ba suna ne wanda baya hawa saman ahlus sunna saboda ahlus sunna tsayawa suka yi tsayin daka akan abin da yazo a cikin Qur'ani da nassin hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi ya ambata mana cewa iya daga cikin rukunin imani an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi kai imani da kaddara na alheri ne ko kuma sabane shi ne dadin shi huluhi wa murrihi mai dadin shi halawa shi'an sannan kuma da abin da yake daddata mai daci kina dole ka yarda duka Allah ya kaddara maka haka me ake so dai gaba daya in dadin ne in sabani shi ne ka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala wa in yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu idan Allah ya shahe ka da wani abin da yake na ba dadi to ba wanda zai iya yi maka sai Allah sannan kuma wa in yuridka bi khairin idan Allah ya nuhace ka da abin da yake alheri ne fala radda li fadlihi ba wanda ya isa ya mayar da fadlan Allah subhanahu wataala duka malami yake so ya mata mana anan kaga dai rafida kungiya ce ta yan bid'a sannan kuma ita ma qadariyya su ma tahiyya ce ta yan bid'a kuma ga irin sunan da suke ma ahlus sunna biduni ma burhani babu wani dalili akan haka sannan wal murji'a su ma murji'a tusammihim shukkakan suna ambatawa ahlus sunna ce ai masu shakka me yasa wa mukhalafa wa yake suke cewa wa mukhalifa wa nuqsaniya wanda suka saba wanda suka tawayar da abin da yake addini ne malice li annahum a'li as-salaf saboda wai me yasa aka musu wannan suna saboda su magabata yusbituna fil iman aw yas afwan yastasnuna fil iman suna togaciya game da abin da ya shahi imani yaquluna bi ziyadati al-imani wa nuqsanihi suna ambata cewa imani akwai karuwa a cikin shi kuma akwai raguwa yani yana karuwa yana raguwa wannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ambata haka to kai da kai imani aka sai a ce maka a ai kai imani naka ma gaba da shakka gare shi me yasa saboda ka yarda imani yana sama yana kasa to wannan kuma Qur'ani ya tabbatar da haka hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da haka wa ahlul ahwa'i yusammuna dhalika shakkan wa naqsan su kuma suna ambata wannan a matsayin cewa shakka ce ko kuma na ƙasa ne ga ma'abuta bin sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ƙungiya ta gaba ta yan bida ita ce jahamiyya da mu'tazila malice wal jahamiyyatu wal mu'tazila wa ahlul kalami da ma'abuta zance yan mandiq tusammihim suna ambata wa ahlus sunna cewa mushabbiha ai suna kwatanta ubangiji subhanahu wata'ala saboda sun yarda da sifofin Allah sace kun yarda sami'un ne eh mun yarda basirun ne kun mun yarda me yasa saboda Allah ya faɗi sai ce a kuna ne ba ku kwatanta ubangiji subhanahu wata'ala da bayan shi malace li anna salaf yuthbituna al-asma'a was sifat suna tabbatar da sunayen Allah da sifofin Allah kama waradat kamar yadda suka zo ma'ati ma'atiqadi anna Allah ma'atikadi annallaha laysa kamithlihi shay tare da kudircewa a cikin zuciyarsu cewa Allah babu wani abin da yake kamanceceniya da shi amma sun yarda sami'un ne basirun ne yana ji yana gani saboda Allah shi an bata ba kanshi haka kaga babu kuma wanda zai yi bayani akan ubangiji subhanahu wataala saboda littafin shi ko kuma hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malice wa ahlul ahwa'i yaz'umuna anna ithbat as-sifati kama ja'at fi an-nususi tashbihan wa tajsiman su kuma abuta bid'a suna raya cewa tabbatar da sifofin Allah kamar yadda suka zo a cikin nassin Qur'ani da hadisi suka ce ai wannan kamanta Allah ne da bai da Allah subhanahu wata'ala matsayin gangan jiki tajsim to waɗannan hatta waɗannan kalmomin kaga a cikin wancan karatun da ya gabata waccan manzumar ta safariniya malai ambata su a matsayin cewa hatta lafuzzan ma su a karantar su lafuzzan su ma bid'a ne saboda lafuzzan nan da ba same su a wajen mi ba a wajen sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani abu ne wanda ƴan baya suka zo da shi suke fama su rikitar da al'umma malai ce wal mu'tazilatu wa ahlul kalami yusammuna ahlas sunnati hashwiyya sannan kuma mu'tazila bayan can sun gabata da su da ahlul kalam mabuta mantiki da falsafa suna yi wa ahlus sunna suna cewa ai su ne hashwiya idan ka ce hashwiya malai ce ta'ifatun tamassaku bizawahiri wa zahabu su ne kaman waɗanda suka yi riko da zahirin nassi sai suka tahi zuwa ga mai da ubangiji subhanahu wata'ala gangan jiki irin da adam kan yi waɗannan bayanai duka mai da ɗinsu to wai me yasa aka aka ambata wa ahlus sunna cewa su ne haka saboda sun yarda abinda Allah ya ce sami'un da suka ce sun yarda basirun da sun yarda sai ka ce a ai sun mai da Allah kamar halittar shi alhali Allah ya ce yana ji yana gani amma ya yake ji ya yake gani wannan babu wanda ya sani kuma sannan jin shi da ganin shi ba ɗaya kake da na kowa ba ɗaya kake da na komi me yasa saboda ya ce laisa ka mislihi shay ba babu wani wanda ke tsara da shi ko kamar ce da shi subhanahu wataala sannan banda hashwiya suna kiransu da suna nawabit nawabit su ne kamar ya fi kira shi abinda ya tsoro kamar sabbin tsoro masu sabon addini ko kuma su kira su da suna gusa gusa kamar karmamin al'umma ko kuma ka ce diddiga al'umma ko kuma su kira su da suna ghasran ghasran yani mabiya kenan su biyu ne kawai suke sun ji wani ya faɗi su kenan suna sun ɗauka sun yi gaba sannan kuma wa zawamilu asfarin sannan ya ke kira shi da suna kayan ma'ana ‘yan raka ‘yan bulaguru kenan kaman wane zai yi kaza ya zama to kai kawai bin shi ne kake dan amshin shata malai ce li'anna ahlul li'anna ahlul hadithin wa athari li'annahum saboda wai ahlus sunna su ahlul hadith ne ma'abuta hadisi ne za su ce hadisi ya tabbata kaza wa athar za su ce maka ai aikin sahabi kaza riwayatan wa dirayatan sannan kuma wa yaqifuna inda ma sahha minan nususi suna tsayuwa akan abin da ya inganta na nassi sai a ce ai bukku amfani da kwakwalwarku bukku amfani da hankalinku kawai bi ne kuke to iya abin da kwakwalwar ka za ta yi a wannan manhaji shine mi shine ka bi mi yazo daga Allah subhanahu wataala mi yazo daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingantacce wannan shine abin da zaka bi to wanzu wannan bin da suke yi na sami'na wa ata'na shi aka ce musu hashawiyya ne aka ce nawabit ne aka ce gusa ne aka ce ghasr ne da zawamilul asfar da sauransu malai ce wa hakaza au hakaza yu'ayyiruna as-salaf as-salih yace haka zaka samu dukkan wani ma'abucin bid'a zai rika aibanta magabaci na kwarai suwaye magabata na kwarai ahlus sunnati wal jamaa ma'abuta bin sunna da jama'ar musulmi bil haqqi bi na gaskiya ba na son zuciya ba sannan wa yusawwirunahu bi suratil batil zaka samu kuma an suka doko duk wani abin da magabata suka yi sai su sawwara shi da surantawa na banza bainama ahlus sunnati la yalhaquhum illa ismun wahidun tare da ahlus sunna la yalhaquhum ba wani abin da yake haduwa da su illa ismun wahidun sai suna daya daya malice shine as-sunnatu wal jamaa wannan sunan shine sunna ta farkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wal jama'a da jama'ar musulmi yanzu wannan aka ambata a baya gaba daya kadariya in ce a jahamiya ce mu'tazila in ne ahlul kalam ne rawafid in ne duka waɗannan kungiyoyi ne irin na ɗan bid'a wanda aka yi su a baya kaga duk wanda zai bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma to dole sai an tantance shi daga waccan tahiyar wanda zai bi manzo kenan shi kuma shine ma'abucin sunna miye wace sunna sunna ta abul qasimi sallallahu alaihi wasallam malici wa yastahilu an tajtami'a fihim hadhihi as-sifatu wal asma'u al muta'arida fata'ammal afaka Allah malici ai abu ne wanda yake mustahil abinda baya wa impossible an tajtami'a fihim ya harhadu akan ahlus sunna hadhihi as-sifatu wadannan sifofin da aka wadi a baya mushabbiha inni a abin da ya shahi tajsim din ne abin da ya shahi hashawiyya din ne kuna makamacin wannan malice waɗannan sifofi da waɗannan sunaye masu cin karin da tahiyya ahlu sunna ai wani abu ne wanda yake ba zai yiwu ba sai ce fata'ammal kai kai da kanka ma ka lura mana ka yi lissahi ka ankara akan haka afaka Allah Allah baka lahiya yace fa inna min alamati ahli al-ahwa'i wal bid'i wal istiraqi da haka iya cikin alamun ma'abuta bin son zuciya da bid'a da raba kan jama'a alwaqi'atu fi salafi salih ahli sunnati wal jama'a shine kage da sharri akan ma'abuta bin sunna da jama'a ta musulmi sai zaman to wannan abin da kawai sa gaba in ka taso kana kiran cewa abi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadai ka abi kowa sai shi sannan kuma fahimta za a gabatar da fahimtar sahabbai akan fahimtar kowa sai a ce a kai wannan ka zo da sabon abu ka ji suna da yawa ka ji kage da yawa ka ji abin da baka taba tsammani ba cewa za ka ji shi saboda ka yi ƙoƙarin tsayawa akan mi akan abin da yake daidai malike cewa rawal imamu sabuni bi isnabi sanadihi fi aqidati salafi salih wa ashabil hadith al imamu sabuni yayi riwaya ko kuma ya hakaito da sanadi a cikin littafin aqidatu salafi aqidar mazan jiya wa ashabil hadisi da ma'abuta hadisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace an abi hatim Muhammad ibn Idris al-Hanzali ar-Razi yaqulu alamatu ahli al-bid'i al-waqi'atu fi ahli al-athari wa alamatu az-zanadiqa tasmiyatuhum ahli al-athari hashawiyya maliki cewa alamar dan bid'a al-waqi'atu fi ahli al-athari shine kage da sharri da zagi akan ma'abuta bin sunna ta farkin sahabbai wa alamati zanadiqa yace alamar zindiki kuma mutumin da zai nuna cewa hadisai kaza da ayoyi kaza ba shi kusan bai rada su ba tasmiyatuhum wanda sunan da suke ma ahlal asari ma'abuta bin sunna sai a ce kira shi da suna hashwiya wannan sunan da muka ambata ɗazu cewa kun bi zahirin ƙur'ani kun tabbatar da sifa kaza ga Allah to kun sifanta ubangiji da halitta kuna makamancin wannan kenan kaji mutum ya ce maka hashawi kenan wannan mutumin a cikin yan bid'a wani bangare yake zindiki ne idan kaji ya ce maka a kai ake kira yayi kage ko sharri ga ahlus sunna to wannan shi kuma a cikin yan bid'a dan alama ce ta bid'a karara wanda take nuni akan cewa lalle tahiyyar da yake yana tahiyya akan bid'a ne malai ce yuriduna bidhalika ibtal al-athari kasan waɗannan kage-kage da ake duka wanda kuma ko a yau ka ɗauko ka ajiye ga dukkan wani ma'abucin kira zuwa ga sunna wanda suka gabata za ka ga irin waɗannan matsaloli sun haɗu da su da yawa an yi ƙage kaza an yi zagi an yi sharri an yi wane ne duk komi an yi me yasa malace suna waɗannan abubuwa ne yuridu na suna so bidalika a wannan ƙagen da suke da sharri ibtal al-athar wayya za a yi su lalata dalili na addini kar ku fahimci daidai kar ku gane daidai daga duk wanda zai haɗi daidai din sai a yi ƙage a kai shi malai ce wa alamatul qadariya alama na cewa wannan mutumin dan bid'a ne wanda yake bin qadariya tasmiyatuhum ahlus sunnati mujabbira bar suke rasu ahlus sunna ahlus sunna da sunan cewa mujabbira sannan wa alamatul jahmiya alama kuma na mabiya jahm ibnu safwan su kuma tasmiyatuhum ahlus sunnati mushabbiha wanda duka mun karanta su yanzu wa alamatul rafida alama ta ka ganewa ne dan bid'a ne ta hanyar waɗannan masu zagin sahabbai ne shine kaji tasmiyatuhum ya rika hadi wa ahlus sunnan sunan cewa ahlul athari nabitatun wa nasiba a kira a kira ahlus sunna da sunan cewa ai wannan sune ma'abuta al-athar dalili annabita wasu wanda mutane wanda suka tsoro daga baya sannan kuma nasiba ma'abuta kiyayya ga alul baiti haka yake ne aka suke ne to duk wanda kaji yana zargin ahlus sunna da haka to wani alama ce akan cewa shi rafid rafidi ne sune rawafid masu aibanta sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malai ce wa rawa allalaka'i nahwa zalika qala qala abu muhammad wa sami'tu abi yaqul wa alamatu ahli albid'i alwaqi'atu fi ahli alathar al-imamu allalaka'i yake ambata cewa kutum magana kutum kacin irin wanda ta gabata yake ce abu muhammad ya ambata daga mahaifin shi yake cewa alamar gane dan bid'a shine kokarin aibanta ma'abuta sunna wannan maganganu sun jima da aka yi su amma kuma aikin yana ne yana maimaituwa har a yau don ka gane cewa tafarkin duka ɗaya ne gwagwarmaya kuma tsakanin gaskiya da abin da ke ba gaskiya ba bid'a da sunna gwagwarmaya cewa take da dadda Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan abin da yake daidai malai cewa alamatu zanadiqa shi wannan riwaya da Imam Lalaka'i yayi ya ambata cewa Abu Muhammad ya ce daga mahaifin shi yake ambata cewa alamar zindiki kuma shine mutumin da tasmiyatuhum ahlus sunnati hashawiyya yuriduna ibtal al-athar وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية أي ناقصة ونمك أنبت أبايا سنة علامة الرافضة بالتي تسميتهم أهل السنة ناصبة waɗannan kaga magana yana kamancacce na shi yasa tun daga farko yake ce maka warawa allalaka iyu nahwa zalika kwatankwacin magana da ta gabata maliki cewa wala yalhaqu ahlas sunnati illa ismun wahidun ba abin da yake tabbatuwa ga ma'abuta bin sunna in ba suna daya daya ba ka gana an ce mushabbiha an ce mujabbira an ce hashawiyya an ce mukhalifa an ce nabita an ce wane ne sunaye ga sunan birjik to amma babu sunan da yake tabbatuwa akan ma'abuta bin sunna in ba suna daya ba mala ya ce wa yastahilu an tajma'ahum hadhihi al-asma ba yanda za a yi waɗannan sunayen da aka yi ta ambatawa na ɗan bid'an nan ya zama to shine sunan da zai hau ahlus sunna ba yanda za a yi haka yi sai shaykhul islam mala ya ce wa qala shaykhul islam fi ma'rad taqririhi li madhhab salafi shaykhul islam ahmad ibn abd al-halim ibn abd al-salam al-harrani ad-dimashqi ibn taymiya yake ambata cewa fi ma'rad a farko-farkon bujuro bayanai da zai yi na takririhi tabbatar da limazhabi salafi mazhaba ko kuma tahiyya ta mazanjiya fi kalamillahi ta'ala wa raddihi alal mukhalifina game da maganar Allah mai girma da buwaya sannan kuma da raddin da shi ibnu taymiya zai yi akan wanda ya saba wannan tahiyya ta salafu salih yake cewa walakin ولكن الذين في قلوبهم زيغ من أهل الأهواء لا يفهمون من كلام الله وكلام رسوله وكلام السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان أي في باب صفات الله الله كجل الله رجل ميكي مكنوني تأثير طوال القرآن الحديث جي أميكي توا ولكن الذين في قلوبهم زيغ can farko cikin ali imran haka Allah ambata min ahlil ahwa yace la yafhamuna min kalamillahi wa kalami rasulihi wa kalami sabiqin al-awwalin cikin waqi'a wattabi'ina lahum bi ihsanin cikin tauba haka zaka samu maganganu suna kamanceceniya saboda tasirin tuwar Qur'ani da hadisi shi yasa an yi doki mas'ala mala an yi fara zubu aya ba ka kautawa rahimahullah yake cewa walakin alladhina fi qulubihim zaygun kaga waɗanda a cikin zuciyarsu akwai karkata min ahli alahwa'i ma'abuta bin son zuciya la yafhamuna ba sa fa ganewa min kalamillahi daga maganar Allah wa kalamin rasuli da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa kalamis sabiqin al-awwalin da maganganun magabata na farko wattabi'ina lahum bi ihsan da waɗanda suka biyo bayan magabata na kwarai da kyautatawa kenan suka biyo bayan sahabbai amma da kyautatawa me kyautatawa nan shine zaman to tsarin tahiyar su irin na sahabban babu kirkire yake cewa fi babu sifatillahi a cikin babi na sifofin Allah subhanahu wataala ba sa gane komi illal ma'ani allati taliqu bil khalqi sai ma'anonin da yake da alaka da halitta la bil khaliqi ba suke da alaka da mahalicin halittan ba sun mayuriduna sannan kuma suke so ta harifal kalimi juya magana an mawazi'ihi game da guraben da aka ɗora magana a addinance fi kalamin lahi game da maganar Allah wa kalamin rasulihi da maganar manzan shi sallallahu alaihi wasallama iza wajadu zalika fiha idan suka samu hakan a ciki idan ka yi siffar Allah sunan Allah sai ya ruda su me yasa suka kasa yarda cewa ar-rahmanu alal arshi stawa rude wanne kuma me yake su zaga wannan matsalar shine maganar da malai ana yake cewa a yace fi babi sifatillahi bisu gane komi illa al-ma'ani allati taliqu bil khalqi sai ma'anan da yake da alaka da ni da halitta da aka ce ar-rahmanu alal arshi stawa ubangiji ya daidaita daidaitan da ta dace da girman shi akan al-arshin shi kai suka ce amma Allah waje me yasa saboda sun kwatanta ubangiji da halitta shi kuma ubangiji daban halitta daban Allah shine al-khaliqu shi kuma halitta shine al-makhluqu shi aka halitta shi kuma ubangiji shi ya halitta daga ubangiji daban halitta daban to la yafhamuna illa al-ma'ani allati taliqu bil khalqi la bil khaliqi summa yuriduna sannan kuma haka daga nan sun shiga tahrifal kalim juya magana an mawadi'ihi game da gurbin da aka ajiye ta haka aka sabko ta a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo haka ya fahimce ta sahabban shi su Abubakar su Umar su Usman su Abdurrahman ibn Auf su Az-Zubair ibn Al-Awwam haka suka gane har suka bauta wa Allah suka bar duniya akan haka nan yanzu sai wani in an zo sai ya ci a wannan abun ba haka ake nihi ba to wani za a ɗauka kai me madogaranka akan maganar da kake baka da ra'ayi ne kawai da tunani da falsafanci da mantiki da wane ne to shine malaka ce in idza wajadu zalika fiha in suka samu irin wannan sifofin da sunaye sai su rude saboda sun kasa ajje magana inda take inda Allah da manzo suka ajje ta malace wa in wajaduhu fi kalami tabi'ina lis-salafi ibnu taymiya yake cewa in suka samu kuma irin wannan maganar a cikin maganganun tabi'ai wanda suka biyo bayan magabata sahabbai me suke yi iftarau alkadhiba alaihim sai su kirkiri ƙarya sai su dangana zuwa gare su wa naqalu anhum bi hasbil fahmi al-batil alladhi fahimu sai su nakalto daga waɗannan magabata da ƙwarai gwargwadon irin fahimtar da shi ɗan bid'a kuma abucin bin san zuciya ya fahimta sai ce ai ibnu taymiya ya ce kaza alhali ƙarya yake sai an zo an buɗe magana sai a ga kwata-kwata shi daban inda ya daban shi ma inda ya daban me yasa aka samu dameji saboda ya gurgudan yadda ya fahimta akan lalacaccen fahimtar shi akan haka zai nakalto muku shi malai ce kai bari ma wani lokaci banda ma kiran ƙarya auzadu alaihim fil alfaz lafazin ma sai a ƙara a ƙara lafazi kaza a cire kaza a ce aiwa ne ya ce kaza wa gayyaruha su sauya maganar kadran wa wasfan yadda kadarin maganar yake da yadda sifar maganar take he sauya ta malace kama nasma'u min alsinatihim kamar da muke ji a bakunan su da yawa nan ana yi har a yau a ce ibnu taymiya hadi kaza ce ai na ya hadi in aka hudu magana sai a ga maganar daban abin da kuma shi yake kikara da akan shi daban malai yake cewa nara fi kutubihim kai bari ma suna ma rubutawa a cikin irin waɗannan littafan nasu littafi za a rubuta ɗauko maganar magabata alhali maganganun yadda aka ajiye su da yadda suke inda magabata suka yi daban inda suwa suka buga daban maliki ce summa ba'da summa ba'du man yuhsinu zanna bi ha'ula'in naqala qad yahki hadha al-madhhab amman hakawhu anhum wa yadhum wa yabhasu ma'a ma'a man la wujuda lahu yace summa ba'd sannan zaka samu wasu kaso ba'du man yuhsinu zanna daga cewa suke kyautata zato bi haula'in naqala cewa wani ya nakalto kaza ya faɗi kaza kad yahki hadha almadhhab yana hakaito wannan magana da wannan mazhabar amman hakawu anhu daga wanda su ma suka je suka dauko daga wajen shi kenan shi ya dauko daga waje kaza kai ma an ka tashi ka je daga inda suka tsotso kai ma sai ka tsotso daga nan kenan dole ku haɗe ani dole ku haɗe a kuskure kamar na zo wajenka na ɗauki magana ba daidai ba sai wannan zo shi ma ɗauka a wajenka kaga yadda ni zan ɗauka da yadda shi zai ɗauka duka me san ma shai nafsu shai shi ne malaka cewa an man hakauhu anhu wa ya sai a rika zargi wa ya bahasu ma'a man la wujuda lahu a rika neman abin da kwata-kwata babu shi a cikin tahiyar wa zammuhu waqi'un ala mawsufin ghayr mawjud zammuhu wannan zargin da yake yi waƙi'un zai afku ne alamau sufin akan wani abin da aka wasafta daban malai ce gaira maujud ba abin da yake nan ba me yake nihi da wannan magana abin da malai yake nihi anan ka ce ahalus sunna kaza ka ce kaza misali yanzu wanda suke cewa ahalus sunna su ne hashawiyya su ne annabita su ne annawasif su ne alwane ne kaga wannan wa zammuhu waqi'un zargin da ake zai sabka ala mausufin akan wani abu da aka wasafta daban ghaira mawjud ba ahlus sunna da ake magana akan su ba musulun kun fahimta yanzu misali a ce wani makaryaci ne sai aka zo karanci rayuwar shi aka kwata-kwata magana da ake cewa na makaryaci ne a ƙarye hidi sabka akan wani amma shikin ba ƙaryen ba zai sabka akan shi ba shi ne ma'anar wazanmuhu zargin da za a yi waƙi'un zai sabka ne alama wasufin akan wani abin da aka wasafta daban gaira mawujudu ba ahalus sunan da ake nihi da wannan abin ba malike cewa naziru ma sarrafa Allahu an rasulihi sallallahu alaihi wasallama haisu kala ya ce kwatankwacin abin da ubangiji subhanahu wata'ala ya kawar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ko kuma wannan manzon sallallahu alaihi ya kawar da al'umma akai suka suke ambata kaza akan shi alhali shi ba kaza kin bane ba kaza ne shine mana nazir yani wannan yayi kamanceceniya ma sarafa Allah an rasulihi sallallahu alaihi wasallam haisu qala abinda Allah ya kawar game da manzon shi lokacin da manzon Allah yake cewa ala ta'jabuna min quraish yashtumuna mudhammaman wa ana muhammad ya ce kai abin mamaki game da abin al'amarin ƙureshawa ya shtumun suna zagin ko suna aibanta muzamman abin zargi wai abin zargi wai su ƙureshawa da suka ba muzalla salasunan suna wai muzamman abin zargi ko abin kyama kuna makamancin wannan sai wanzu laike cewa ai ihu ihun su banza wa ana muhammad ni muhammad ne kai kuma ka ce can kana za kana aibanta muzamman muzamman din na ai ba ni bane ba yace wa ana muhammad yace ni muhammad ne to kwatan kwatan haka zaka samu ahlul bid'ah suna dora akan ahlus sunna abinda za su wani akan ku ne kaza ku ne kaza ku ne kaza aka zo ka duba kwata kwata ku ba ku bane ba to na ranku shine abinda manzo Allah yake cewa ala ta'jabuna min quraish ko kuma makin qurayshawa yashtumuna muzammaman suna aibanta muzammam ai Abu Jahl haka yake ta ko bal huwa muzammam walaysa bi Muhammad haka ya ambata yace ai muzammam sunan shi ba Muhammad ba Allah ya ce abun mamaki duk abin da kuke hode muzammam kuke hode ba ni ko Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam malike cewa hadha naziru ma tahkir rafida an ahli sunnah na ga mu tsaya nan insha Allah kenan da wasafin da suke bada hashawiyya nabita wane da sauransu sai dai sauka akan wasu jama'a amma ba kan ahlus sunna ba saboda aikin su bai nuna haka tahiyar su bata nuna haka magana su bai nuna haka babu wani abin da suke yi wanda yake nuna akan me akan wannan abin da ɗan bid'a suke wasafta ahlus sunna da shi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله